أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحسن اذا شئت سهلا bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo wannan rana mai albarka wato ranar juma'a bakwai ga watan safar wata na biyu a musulunci bayan watan muharram na farko wannan wata shine wata na biyu a musulunci watan safar yau muna bakwai gare shi shekara ta 1447 bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da ɗaya ga watan takwas a shekara ta 2025 miladiya ba don komai ba sai don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka na cikin kan na jandarmeri a unguwar yantala babban birnin yamai jamhuriyar nijar wannan kuma shine darasinmu na 34 a wancan sati mun samu sabani ni da alaramma nasir amma dai ni ne na faɗa daidai kuma da na bayan mun tashi karatu muka gane cewa kuskure aka tsaya a kan shi amma dai wannan shine darasi na talatin da hudu wancan sati wancan darasi na talatin da uku ne a kuma cikin suratul bakara wannan shine darasi na talatin da biyu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci cikin abin da za mu karanta ya sanya wato duk abin da za mu karanta ya zanto daidai ne kuma ya ba mu iko aiki da shi muna nan a cikin suratul baqara aya ta 100 da a wancan sati mun tsaya aya ta 145 za mu dawo tun daga farkon aya ta 142 saboda bayanai akan ayoyin da ya shafi bayanin da muka fara ba mu kare ba bayani akan alƙibla hukunce-hukuncen da malamai suka yi bayani a kan shi za mu karanta ayoyin ga baki ɗaya liman zai karanta mana ayoyi ne guda hudu zai karanto mana su ga baki ɗaya sannan mu ci gaba da bayani sannan mu dora a inda muka ɗaya na'am Allah ya ce sai ya kulu su fara umin nas أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينظر ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم
Mm.
إن الله بالناس لرؤوف رحيم Na'am.
قد نرى تقلب وجهك في السماء Mm.
فلنولينك قبلة ترضاها Mm.
فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره Mm.
وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم Mm.
وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك Mm.
وما أنت بتابع قبلتهم Mm.
وما بعضهم بتابع قبلة بعض Mm.
ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ما شاء الله فتح الله عليك جزاكم الله خير Ah, kamar yadda ya gabata wayannan ayoyi guda hudu a wancan sati mun karanta su mun fassara su muna cikin bayani akan su ne lokaci ya kai mana karshe to yana da kyau kuma don mu samu albarkar wato ayoyin mu samu wato ladan saurare shi kuma liman ya samu lada wato wajen karanta su shi yasa muka ce a ƙara karanta su duk bayanan da zamu yi a ƙarƙashin wato ƙarashin bayanai ne akan ayoyi idan ba a manta ba a wancan sati mun yi bayani akan me hukuncin wato me malamai suka yi bayani dangane da inda Allah ya ce fa walli wajhaka shatr al-masjidil haram ko ba ka ba ka fuskantar da kanka wato zuwa wato bangaren daki mai alfarma muka kawo maganganun malamai guda biyu Kun gane ko kamar yadda muka samu imam eh, bangaren wato shafi'iyya ko mu ce malikiya da Hana- eh, hanabila sun sun tafi akan bangare guda sannan shafi'iyya da kuma hanafiya sun tafi akan bangare guda a takaice mun karanta sabanin su ahnaf da shafi'iyya sun tafi akan dole ne in za ka yi sallah sai ka kalli ka'aba ko da ba ka garin maka sai ka ƙudirce a zuciyarka to ga ka kana kallon ainul ka'aba ko ba afwan ba wannan wannan mas'ala ita ce za mu dawo kanta a wancan sati mun yi bayani akan me ake nufi afwan me ake nufi da wato eh, shatar al-masjid al-haram al-masjid al-haram a aya me ake nufi da ita muka kawo maganganun malamai cewa wato sun tafi akan fassarar masjidil haram wasu ka tafi cewa ka'aba da kanta ita ce masjidil haram ko ba haka ba suka tafi akan cewa wato wat- a wani gurin masjidil haram yana nufin garin maka gabaki ɗayansa ko ba haka ba kamar yadda ayoyi mun kawo su daban-daban wasu ka tafi akan masjidil haram yana nufin wato maka da kewayenta gabaki ɗaya to a nan muka tsaya lokaci ya mana to a yau bayanin da na gabatar shine za mu tashi a yau hukunci na biyu da za mu tashi akai shine hal yajibu istiqbal al-ayn al-ka'ba am yakfi istiqbal jihatiha shin wajibi ne a fuskanci ka'aba in zaka yi sallah wajibi ne sai ka kalli ka'aba ko kuma ya isa ka far- ka kalli bangaren ka'aba inda ka'aba take kamar yanzu misali mu ce ina ne filin jirgi joro hamani a nan bangaren ne ko nan kudu ne ko arewa eh a ce to can aka ce a fuskanta shin dole sai mun hango wannan filin jirgi din za mu yi sallah misali nake muku don ku gane shin ko in ka kalli inda bangaren gurin yake Kun gane ya wadatar, to kamar haka ne sabani. Shi ne mala ya ce, Istikbalul Ka'aba ko istikbalul Qibla fardun min furudis sala. Fuskanta al-Qibla dukkan mu ba sabani farilla ne daga cikin farallan sallah bal ma huwa shartun min shuru'us sala. Kun gane ko? Duk wanda zai sallah sharaɗi ne na sallah ingancin sallah ya fuskanci ina alƙibla ko ba ba alƙiblan nan kuma nan ne inda Allah ya ce fa walli waje aka shiƙar masjidil haram ka fuskantar da fuskarka zuwa inda ɗakin Allah mai alfarma yake ma'ana inda ka'aba take to inda saɓani yake shine za mu zo kansa cewa ita ka'abar kanta za ka fuskanta ko ko ɓangaren inda ka'aba yake shine mala ce la tasuhu salata biduni sallah ba ta ingantuwa in ba a fuskanci me ba alkibla yanzu da za mu zo nan sallah kawai mu kalli nan liman ya kalli nan bayan ya san cewa ga gabas ko ba haka ba sai ya kalli nan ga mihrab muna gani sai mu shigo masallaci mu kalli nan to sallar mu ba ta ba sai dai in muna baki babu wannan alama ta gabas sai muka zo muka fara sallah sai kawai wani shigo sai ce ai ku ga ai ba nan bane gabas nan ne gabas to sai mu juya mu ci gaba da sallan ba sai mun sake ba amma ga wannan alama kowa ya san nan mihrab ne ko ba haka ba nan ne gabas yake duk inda ga wato waje ɗaya an keɓance shi an ɗan yi ɗan lungu a masallaci na yake nuna maka me gabas ne to da za a zo a samu masallacin da ba shi da wannan alama to sai mutum yana shigowa sai a zuciyarsa ya ga kamar nan nesa abin nan gabas sai ya sallah to yanzu shi wannan ba a da shi ake ba kun gane ko wanda ake magana da shi ya san inda ka'aba take to wajibi ne sharadi ne na sallah dole sai ka kalla alqibla zaka sallah in ka san ta yace sallah ba za ta ingantu ba sai da ita yace illa ma jaa fi salatil khawf wal fazl sai abin da ya zo na sallar tsoro da firgici kamar ku sojoji yanzu ana yaƙi sai lokacin sallah ne to anan fa babu wannan sharaɗi na fuskanta a kibla ko Allah ya ɗauke muku ita mun gane ko kamar yadda ya faru a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi sallar tsoro a gurin yaƙi iyakaci kawai ka ce ka fuskanci alƙiblan ka ce Allahu akbar shi ma an ka samu dama kenan kawai ka ci gaba da buɗe wuta kana sallah kira ne ko kana ima'a za mu zo mu bayani akan ya ake sallah ana sallar suru in gane ko kawai mutum ya yi Allahu akbar yana buɗe wuta yana kallaya kuma yana ta yanzu ya raya a zuciyarsa ya yi kabbara harama ko gashi nan in fatiha za ta yi yana karanta ta tunda da baki ne ko haka ba ya ƙara fatiha ya karanta sura sai kuma Allahu akbar sai ima'i a zuciyarsa ya raya na tafi ruku'i shi ne imani kun gane halartuwa za ka zuce ka gani na shiga rukuni sami Allahu liman hamida gani na ɗago Allahu akbar gani na tafi sujada haka za ka yi ta ima'an ima'an ta koma sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama duk za ga sallah da yadda ake yin ta da imani kun gane ko to wannan a takaici kenan to wanda yake cikin tsoro yake cikin firgici shi ba a ce dole bane sai ya fuskanci alƙibla saboda mahimmancin sallah har rukuni da wato da rukuni da abin nan sharaɗi kun gane suna iya saraya a kan mutum amma dai ya yi sallah ake so tun da kaga ba a yafewa mara lafiya ba sallah inda yana da hankali da wanda yake cikin yaƙi ba a ce mai ya bar sallah ba inda yana da hankalinsa ba wato da hankalin shi ko da an halbe shi misali yana jin raɗaɗin bala'in sukan nan na wato makamin da aka halbe shi da shi aka ce ya sallah idan lokacin ta yi towa za a yafi wa sallah saboda sha'anin girman sallah amma yanzu daga yan wani daga cikin baya da lafiya yana ofitar sai ka ga baya sallah wai shi baya sallah saboda bai da lafiya baya sallah hankalin an zo shi ba a mai maganar sallah saboda ne Allah ya jarrabe shi bai da lafiya ba zai sallah sai da Umar zuwa aka yi aka soke shi da mashi yana sallah asuba aka soke har da ayan hanjinsa suka fito jini na zuba amma aka yi ci gaba ya karasa sallah da aka kai shi aka ga sallah ba za ta yi ba aka kai shi gida sai ya jawo ne ya karasa sallah Ab- da ya farfado abu na farko ya an cika sallah an karasa sallah kuma a cikin jinin na haka yake zuwa sallah masallaci to ka gani kana da lafiya idan lokacin sallah yayi kai kokari wato ka zo masallaci in kai namiji ne kai sallah amma mace ce ne kuma ba dole bane ta zo masallaci ta yi sallar ta a gida idan ta zo masallaci kuma ba ta yi laifi ba Allah ya ce wa fi sal- wa fi salati wa fi salati naqati wato ala dabbati aw safina hakanan ba a shar'anta dole bane mutumin da yake sallah akan abar hawa kamar taguwa yanzu bari mu ce kamar moto da mota da jirgin sama da duk babu su a wancan lokaci ko nan ya kawo salatu ala naqati wa ala dabbati ko kuma akan abin hawa jaki ko ah, abin nan raƙumi ko doki duka a lokacin akwai su ko aus safinatu ko kuma jirgin ruwa shi ma akwai shi a wannan lokaci can da mun gane ko da ana in an shiga cikin su ana iya ayi sallah a cikin su to in sai mu ƙara jirgin sama mota moto ko ba haka ba duka muna hawa da keke mun gane ko belo yau da jirgin ƙasa duk da yanzu aka sassamu to idan mutum yana ciki yana iya yin sallah a lokacin sallah ya mun gane ko to a nan ba a shar'anta dole sai kana kallon alƙibla abin da ake so kawai lokacin da zaka tada sallah ka fuskanci alƙibla mun gane kamar yadda sunna za mu zo mu karanta hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya so ya sallah akan abar hawa zai fuskanci alƙibla ya ce Allahu akbar sai kuma ya ci gaba da sallarsa duk inda wannan dabbar tashi ta fuskanta zai ci gaba da sallah kun gane ko akwai wannan sauki za mu zo to kun ga wannan ba a sha- ba a tilastar da cewa sai ka kalli alƙibla ba a wannan wato bigiran da aka kawo to amma in ba dan in ba wa'annan ba dole ne mutum ya fuskanci alƙibla in zai sallah sai ya ce falahu an yatawajjahu haythu tawajjahat bihi dabati a mutum zai yi sallarsa duk inda dabbarsa ta fuskantar da shi bayan ya fuskanci alƙibla ya yi takbiratu ihram eh lima rawahu ahmad wa muslim wa tirmidhi kama hadisi da imam ahmad ya rawaito shi imam muslim da imam tirmidhi sun rawaito annan nabiy sallallahu alaihi wasallam lalle annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza salla ala rahilatihi ya kasance idan zai salla akan abu hawarsa in gane ko dabbarsa kenan taguwarsa duk wani abu da zai hawo ya tafi Hais- yace haisu haisu ma tawajjahat bi yana yin sallar sa a duk inda wannan abu hawa ta sa ta fuskantar da shi wa fihi nazalat dan saboda haka ne ma ya tsaya ta sauka fa aina ma tuwallu a duk inda kuka fuskanta fa samma wajhullah to anan yadda Allah take kenan a halin balaguro a halin larura wajen yaƙi ake ka za ka yi sallah to duk inda ka fuskanta a nan yadda Allah take kai dai almihim ka yi sallar ake so in gane ko kenan alƙibla idan ana cikin zaman lafiya ne ana cikin sani shine kallon alƙibla ya zama sharaɗi wajibi dole a fuskanta amma ana cikin tsoro ana cikin tashin hankali ana halin balaguro lokacin sallah yanzu ka ga ba ka cewa bai tuka jirgin sama ba to kai za mu sallah ba kai ta tafiya gabas in ya can gabas da kuka ya kauce hanyar da za ku je inda za ku je ba haka anan addinin musulunci sauki gare shi a kai dai kawai kana cikin jirgin jirgin sama sai lokacin sallah ya kawai in ba ruwan alwala in baka da alwala ka yi ka dan shafu jirgin ba ka yi taimama haka sauki ne da addinin musulunci sai kai sallah in gane ko haka nan kuna cikin jirgin ruwa haka nan kana cikin motarka haka nan kana cikin bis an ka tsaya a sallah duk ya halatta kai sallah musamman mu alhamdulillah wayannan bis namu suna tsaya su sallah kenan wannan ba mu amma ka tafi garin da ba na musulmai ba kana cikin bis ka san dai ba ka ci a tsaya a sallah ba ko to kawai sai ka ɗauki wannan hukunci da sauransu duk ahkam da kuke gani ana faɗa a cikin addini suna da amfani kakka ce yaushe za a taɓa yi wata ran sai ka ga abin ya zo maka sai ka kiyaye Bana ya ce, wa hadha la khilafa fihi bainal ulama, wannan maganganu da muka faɗa babu saɓani tsakanin malamai, innamal khilafu hal wajibul istiqbal ainil ka'aba au istiqbal jihatil ka'aba. Inda saɓani yake kamar yadda muka gabata, shin wajibi ne kallon ɓangaren da ka'aba take ko kuma wajibi ne kallon ita kanta ka'abar in za ka yi sallah fa zahaba shafi'iyya wal hanabila kun ji ko sai wato shafi'iyya mazhabar shafi'iyya yankin nan na misra suna bin mazhabar shafi'iyya da yawa daga cikin mutanen asiya su ma suna bin mazhabar shafi'iyya kamar indonesia da sauransu ku gane ko haka nan wal hanabila hanabila su ne irin ƙasar saudiya kun gane ko su ne yawanci bangaren khalid sun fi bin mazhaba ta hanabila ahmad bin hanbal ko ba haka ba shafi'a kuma imamu shafi ko ba haka ba ya ce ila annal wajiba istiqbal la'ayin kaba kenan mazhabar shafi'iyya da mazhabar hanafiya su sun tafi cewa wajibi ne far kallon ainihin ka'aba ka kalli ka'aba kai sallah nan ne alqibla dole ne in za ka yi sallah sai ka kalla ka'aba wa zahaba al-hanafiyya wal malikiyya amma mazhaba ta hanafiya ahnaf kamar bangaren turki suna bin bangaren mazabar ahnaf kun gane ko da kuma malikiya irin yankunan mu garbe afirkiya yawancin mu duka abin nan ne malikiya irin su tunis libya niger nigeria da kasashe da yawa mali da sauransu burkina faso duk waɗannan kasashen yawanci malikiya ake yi malikiya mazabin malikiya tana da ƙarfi kwarai da gaske har inda ba a malikiya ana aiki da mazhaban malikiya hatta saudiya jami'at ɗinsu na musulunci duka da mazhaban malikiya ake aiki kun gane ko saboda ƙarfinta da kuma wato da wucewa ta fi wato da yawa gurare da yawa ta fi dacewa da daidai akan sauran mazahib kun gane ko wannan kuma ƙarfin ilimi na imam malik da kuma rayuwar da ya a ƙasar ta manzan allah sallallahu alaihi wasallama ko an ce garin manzan allah sallallahu alaihi wasallama madina domin ana kiransa da imam malik imamu darul hijira in gane ko wannan kenan to su sun tafi ila annal wajiba cewa wajibi shine istiqbal jihatil ka'aba fuskantar bangaren da ka'aba take kun gane ko kuma wannan ra'ayin shi zamu fi bayani akan sa saboda shine wanda yake ya fi sauki kuma addinin musulunci ya gini ne akan sauki yuridullahu bikumul yusra ولا يريد بكم العسرة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وما جعل عليكم في الدين من حرج وما كبا الله بيسنيا muku tsanani a addini ba sannan Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kaga duka waɗannan suna nuna cewa abinda dan adam zai iya shi za a dora masa ko ba haka ba to mazhaban malikiya suka tafi akan cewa eh ana fuskantar su da su da mazhabar Ahnaf sun tafi akan cewa bangaren da Ka'aba take kawai aka shar'anta dole ga fuskanta. In gane ko wa hadha idza lam yakun musalli mushahidan laha amma su ma suka ce idan wanda yake ga wanda yake ba a cikin wato a masallacin ɗakin Allah mai alfarma ba. Idan kana Ka'aba kana cikin masallaci mai alfarma kun gane ko kana harami to wajibi ne ka fuskanci inda ka'aba take to amma wanda baya nan gurin ko da a cikin garin maka yake ba a cikin harami ba to ba dole bane sai ya fuskanci ka'aba ya ya ya wadace shi ya fuskanci bangaren da ka'aba take kun gane ko amma idan kana wannan ba sabani idan kana cikin harami kana cikin ɗakin Allah harami na maka to wannan kuma dole ne sai ka fuskanci mai ainihin abu wannan babu sabani a ciki kun gane ko inda sabani yake ga wanda baya wato garin maka kaman mu yanzu za mu sallan magriba sai a ce dole sai mun hararo inda ka'aba ke cikin mu ma akwai wanda bai taba zuwa maka ba ko ba haka ba ta yaya zai gane to ka gani shi yasa mazhaban mu ta Imam Malik wato ta fi sauki da kuma ta fi dacewa da ayoyi da yawa da Allah subhanahu wataala ya nuna cewa addini ba mai tsanani ba ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya nuna addini ba ya da tsanani kenan Allah ba zai kallafa maka abin da ba za ka iya mala yace amma idza kana mushahidan laha faqad ajma'u annahu la yujzihi illa idza asaba 'ainka amma idan yana cikin ɗakin mai alfarma to babu saɓani duka sun haɗu akan cewa sai ka wato kalli ita wannan Ka'aba in kana cikin ɗakin Allah ya alfarma wal farqu yace wal fariqul awwal yaqulun su dai wato mutane na farko da aka fara kawo magana su sune wato ima shafi'iyya da hanabila kun gane ko yaquluna suna cewa la budda li mushahadati min isabati lil mushahid min isabati al aini wato babu makawa ga wanda duk wato zai iya kallon Ka'aba wato ya kalle ta wal ghaibu hakanan shi ma wanda baya wajen baya nan kamar wanda baya cikin Ka'aba baya cikin ɗakin Baitul Haram baya cikin harami labudda lahu min qasdi isabati ma'al tawajjuh ila al-jihati sai suka ce wanda baya nan to ya zai sai suka ce to ya sa a zuciyar shi wai yana kallon Ka'aba sannan ya fuskanci inda Ka'aba take kaga akwai mushakka wai ka sa a ranka ga ka kana kallon Ka'aba ba ka ganin ta amma dole sai ka kudurce niyyar ga Ka'aba ga ki kallo sannan ka fuskanci inda take kun gane ko haka suka ce yace a wal fariqu thani amma su bangare na biyu malikiya da hanaf kenan hanafiya suka ce yaqulun suna cewa yakfi lil ghaibi tawajjuhu ila jihati ka'aba ya ishi ga wanda baya cikin harami ya fuskanci wato bangaren inda ka'aba take yanzu tunda mun ce za mu ɗauki ra'ayi na mutane na biyu kun gane ko shine malikiya da kuma me hanafiya to za mu takaitu da dalilansu domin waɗannan ma suna da dalilai su wato hanabila da kuma wato shafi'iyya su ma suna da dalilai dalilansu ya kasu gida uku suna da dalili a cikin alkur'ani za mu kawo dalilin nasu shine dai nassin aya na alkur'ani wa walli waje haka shakarul masjidil haram kun gane ko sannan suka ci suna da dalili a sunna suna da dalili a qiyasi su dalilai guda uku suka kawo amma hujjar waɗanda za mu ɗauka mai aiki da ita wato malikiya da hanafiya su dalilan da suka kawo suna da dalilai kamar haka suna da dalili a littafin Allah suna da dalili a sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama sannan kuma wa amalus sahaba dalilin su na uku shine aikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dalili na hudu kari suka ce wal ma'qul abinda hankali yake iya dauka kaga dalilan su ma yafi yawa to bari mu karanta tunda su muka zaba saboda kan mu ci lokaci da yawa واستدل المالكية والحنفية على مذهبهم بالكتاب والسنة وعمل الصحابة والمعقول wato waɗannan malikiya da ahnaf sun ba da hujja ga mazhabarsu da dalili na Qur'ani da sunna da kuma aikin sahabbai da abin da hankali zai iya ɗauka. Dalili na farko na Qur'ani ya ce, "Ammal kitab fa zahiru qawluhu ta'ala zahirin faɗin Allah maɗaukakin sarki wa walli waje haka shaɓarar masjidil haram wato ka fuskantar da fuskar ka zuwa ga ɗakin Allah mai farma ko inda ka'aba take kenan ɓangaren inda ka'aba take sai ce sai suka ce walam yaqul Allah bai ce ba shataral ka'aba ka fuskantar da fuskar ka shataral ka'aba wato inda ka'aba take ba sai aka ce inda masjidil haram kaga dan Allah ya sauƙaƙa ya san in aka ce shataral ka'aba zai yi wahala Allah da ya halice mu ya halice ka shi yafi sanin mu ko ba haka ba sai ya ce shataral masjidil haram inda ɗakin Allah mai alfarma yake ko kuma inda ka'aba yake ka gani dan wato ayat ta iya ɗaukan wanda baya wajen ka'aba ya fuskanci inda ka'aba take ya ishe shi sai ce walam yaqul Allah bai ce ba shatarar ka'aba wato inda ka'aba take sai ya ce shatarar masjidil haram ya ce fa'inna manista ƙabalar janibin labi fihil masjidil haram domin duk wanda ya fuskanci inda gefen masallacin Allah mai alfarma yake faƙada ata bi ma'amarar biyu hakika ya zo da abin da aka umarce shi kenan faƙada ata bi ma'amirar biyu kenan hakika ya zo da abin da aka umarce shi da shi Allah ya umarce shi da shi kenan wanda ya kalli gefen inda ka wato masallaci da alfarma yake amma yana fuskanta inda Ka'aba take kaga yazo da abin da aka umarce shi da shi mala yace sawa'un asaba ainul ka'ba amla ko da ya daidai ne ya ya samu wato inda alƙi- ka'aba take ko bai samu dab da inda ka'aba take ba yace dai sallar shi tayi amma a sunna hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma bainal mashriqi wal maghribi qiblatu abin da yake tsakanin gabas ko ka ce mu dai haka muke fassara wato mahudar rana da mafadarta barin ce haka kun gane ko abin da ke tsakanin mahudar rana da mafadarta alqibla ce kun gane ko domin mu ne muke cewa gabas wato muke cewa gabas ne inda alƙiblar mu take waɗansu ba gabas za su ce ba mun gane ko mu ne muke da gabas mutanen yankin mu amma su ba gabas bane alƙiblar su ba mun gane ko dan ku gane ya ya danganta da yankin da kake mun gane ko mu da yake cewa gabas ne alƙiblar mu muna bayan wato masjidil haram ne dole sai mun kalli nan haka sannan za mu samu amma wasu kuma inda suke can bayan gabanta kenan su yamma ne watakil gabas shi ne muke cewa gabas da yamma amma ka'ida kawai shi yasa nan za ku ga hadisin kamar ya saba ya ce ma bainal mashriqi wal maghribi qiblatu abinda ke tsakanin gabas da yamma shine alqibla kaga waɗannan manzo Allah yana magana ne da mutanen Madina in gane ko to ka gani sai mu ce abinda ke tsakanin mahudar rana da mafadarta shine alqibla kenan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce dole sai an kalli Ka'aba ba wannan shine dalilin su da hadisai da yawa ba mun tsallake mu tafi wa amma amalu sahaba amma aikin sahabbai wa huwa anna ahlal masjid quba wato mutanen masallacin quba kun gane ko kanu fi salatu subhi bil madina sun kasance a cikin sallah asubahi a Madina. Kun gane ko? Mustaqbilina li Baitul Maqdis suna fuskantar wato Baitul Maqdis shine masallacin Qudus. Kun gane ko? Mustadbirina al-Ka'aba sun juya wa Ka'aba baya. Kun gane ko? Kamar mu nan in muka kalli nan mun fuskanci me yamma ko mun juya wa alƙibla baya. To kamar haka ne su mutanen masallacin Quba lokacin suna sallah nan ɗinsu nan ne suke kallon Baitul Maqdis. nan kuma kun ga sun juyawa alƙibla baya. To, suna cikin wannan hali sai aka saukar da aya mai bayani ya zo ya musu bayani cewa jiya an sau da daddare an saukowa da manzo sallallahu alaihi wasallama wahayi su kuma suna sallah asubahi ce an ce yanzu a koma kallon wato ka'aba a bar kallon baitul maqdis me suka yi fastadaru fi asna'i salati sai suka juya yayin da suke sallah suna cikin sallah sai suka juya min gairi qalbi dalala ba tare da sun nemi dalili ba ko abin da zai nuna musu ainihin ka'aba kawai sun juya sun tafi bangaren da za su samu ka'aba da in gane ko yace walam yunkiru nabi sallallahu alaihi wasallama alaihi annabi sallallahu alaihi wasallama bai bai saba musu ba bai ce ya kuka haka ba me yasa ba ku dauko wato me wani ya ce muku nan ne saitin inda Ka'aba take ba kun gane ko wasummiya masjidihim bi dhi qiblatayn daga nan ne ma aka sanya wa masallacin su wato me alqibla biyu a lokaci ɗaya sun suna kallon masjid baitul maqdis suna sallah kuma a lokaci guda a wannan sallar kuma suka juya suka kalli me Ka'aba shi yasa ake kiran masallacin su ma'abocin alƙibla biyu haka ake kira in ka je wato Allah ya azurta ɗaya daga cikinmu wato ya je aikin hajji za a ce masa gurin da za ka ga mutane ake tafiya a gano ziyara za a ce ga masallacin nan da ake ce ma wato mai alƙibla biyu zi ƙiblatai wato ma'abocin alƙibla biyu ya ce wa ma'arifatu ainihin kabati la tuqrafu illa bil adillati al handasiyya sanin inda tabbas inda inda Ka'aba yake ba a sanin shi sai da sanin abin da ya shafi wato injiniyar ko ba haka ba sai dole sai injiniya wanda ya karanta a sararin samaniya ko kuma ya karanta inda gabas da yamma take zai gano ina ne saitin Ka'aba yake. Mun gane ko? Yace to shi ne sai da sanin wannan. Yace ya tulu nazru fiha kuma zai tsaya ya daɗe yana hangowa har ma wani abu sai yayi amfani da abubuwa na hangen nesa sannan ya gano muku cewa nan ne inda Ka'aba yake. To amma duka wannan bai faru ba ana ce musu ga manzan Allah ya fuskanci alƙibla ya Ka'aba ya sallah sai su masu fadiya. In gane ko fa kaifa adrakuha ta yaya za su riske ta su wa'annan wa'anda suke sallah a masallacin Quba alal badiha a bisa kaifin tunaninsu fi asna'is sala a cikin sallah wanda tunani suka tsaye kawai nan take suka juya. Kun gane ko fi zulmatin lai a wannan duhu na dare domin sallah asuba ai da akwai sauran duhu ko kawai sai suka juya ba a ce wane ne a cikin mu wanda yake injiniya ya duba mana ina ne daidai inda Ka'aba take kaga duka wannan akwai mushakka akwai wahala a ciki dalili na karshe shine dalili na hankali mala yace fa innahu ya'taziru dabt ayn al-Ka'ba ala ƙoribin min alka'ab ko min ka'ab ya ce za a tilastar da wanda dole sai ya kalli wato inda ka'aba take ga wanda yake kusa da ka'aba kun gane ko wanda yake cikin harami kaga wannan za a ce mai dole fuskanci mai ka'aba amma wanda baya ya ce fa kaifa billazi huwa aqsa duniya min mashariqiha min mashariqil ardi wa magharibiha ta yaya za a tilastar da wanda yake nesa da masallacin wato a harami wanda yana nesa a duniya kamar mu yanzu a nan Nijar kilomita nawa za ka cika tafi harami in gane ko kamar wanda yake cana kilomita nawa zai ce tafi harami da sauran musulmai na gurare daban-daban amma kun ga dole a ce addinin musulunci mai sauki ne wanda yake kusa da nan shine dole sai ya kalli Ka'aba wanda baya kusa da nan gurin kawai zai fuskanci menene inda bangaren da Ka'aba take wannan kaga hankali kenan yace wala wistaqbal al-ayn al-ka'batu wala wistiqbal al-ayn al-ka'batu wajiban da dai a ce fuskantar al-qibla fuskantar Ka'aba wajibi ne kun gane ko yace la wajaba Allah tasihhu salata ahadin qat da an wajabta kenan babu sallar babu sallar wani wanda za ta inganta kun gane ko yace la anna ahlul mashriq wal maghrib yastahilu an yaqifu muwajahatan wato domin mutanen da suke a yammacin duniya da gabashin duniya zai zamto abu ne da ba zai yiwu ba su fuskanci wato ainul ka'aba kun gane ko amma waɗanda suke fuskanta ainihin kaba ya ce a cikin ba su fi mutane tsiraru ba a duniya an hada su gaba gida. Sun gane ko? Ya ce, to abin da yake, ya ce abin da za mu ce anan shi. Wala budda an ya kuna ba'adu qad tawajjahu ila jihatil ka'aba wa lam yasibu an ainiha dole ne waɗansu su fuskanci a inda bangaren da Ka'aba take ba tare da sun fuskanci wato haƙiƙanin Ka'aba ba yace kuma haka nan za a sa wa haisu ijtama'a al-ummatu ala sihhati salati kulli alimna anna isabati al-'ayn ala al-bu'd ghayr wajib in dai har an yadda dukkanin mutane in sun yi sallah ingantatta ta karbu a duk inda suke in dai har an yadda an yi tibaki ya ce to dole a kore cewa kallon wato alƙibla ainihin ka'aba ba wajibi ba ne inda har an yadda da musulman duniya in sun yi sallah ingantatta ta karɓa gurin Allah to dole ne a yadda ba wajibi ba ne kallon ka'aba ga wanda baya cikin wato harami kuma wannan dole a yadda da haka in gane ko kaga wannan duka abu ne da hankali daman hujja ce a kaliyya ya ce domin me Allah ya ce layu kallifullahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora ma rai abinda ba za ta iya ba sai abinda za ta iya yake dora mata kun gane ko wannan kaga ko daga nan muka tsaya mun san cewa wato abin da yake wajibi shine fuskantar wato inda Ka'aba take ba fuskantar Ka'aba karan kanta ba. Kun gane ko? Ina ga ba sai mun shi kansa malam a ƙarshe ce abin da yake so ya bayyana mana shine yace hadhihi al-khulasa adillatul fariqain yace mu takaice a takaice dalilan duka wato bangaren guda biyu kowanne ya yadda cewa wanda baya wato baya harami ba wajibi bane ba sai ya kalla ainul ka'aba sai dai inda suka yi sabani su waɗanda suka ce wajibi ne kallon ainul ka'aba sun ce wai da niyya ka kudurta a niyya ga ka kana kallon ka'aba wannan kuma ba Allah bai dora maka ba mun gane ko shine sabanin da aka yi wallahu alam muna fata Allah subhanahu wataala ya karbi ibadu sai dalili wato na sai abu na gaba wanda mun tsallake wasu abubuwan da yawa dan mu wuce mu kara mu ci gaba da tafsirin mu a dalili na uku hal tasihhu salata fawqa zahril ka'aba shin ya halatta ayi sallah a saman ka'aba saman saman Ka'aba kenan kaga wannan zai dawo hukuncin masu yin sallah akan sama a can saman bene ko ba haka ba zai zo zai shiga cikin nan to wannan ma menene hukunci suka ce bina ana ala khilafi sabiq za a gina shi ne akan sabani na farko da aka yi hal qiblatu hal qiblatu ainil ka'aba am jihatiha yace to abinda ya tabbata shine wato shin wato sallah ta inganta ko bata inganta ba ce fa zahaba shafi'iyya wal hanabila mazhaba ta imam shafi'i da nan shafi'iyya wal hanabila da mazhaba ta hanabila ila adami sihhatu salati fawqaha su suka ce sallah bata inganta ba a saman ka'aba kun gane ko لأن المستعلى عليها لا يستقبلها domin duk wanda ya ɗaukaka ga Ka'aba wai bai fuskance ta ba inna ma yastaqbilu shay'an akhar sai dai shi ya fuskanci wani abu daban mun gane ko wa ajaza al-hanafiyya amma a hanaf mun gane ko sun ce ya halatta as-salatu fawqaha ma'al karahiyya sallah a saman Ka'aba tare da kyaman haka tare da makruhi ne amma dai ya halatta mutum ya sallah a sam suka ce amma makruhi yana yanzu da zaka je masallacin juma'a ya cika irin masallatan nan da ake gini a saman su sai ka hau sama kai sallah a gurin shafi'iyya da hanabila babu sallah kun gane ko amma a gurin hanab akwai sallah tare da misuma karahiyya gane ko tare da sun kyamaci hakan kenan makruhi to amma dai abin da yake akwai a duk lokacin da mutum zai je sallah to ya dama an umarce mu da tafiya masallaci da wuri dan ka samu wato ba ma ka samu ka samu cikin masallacin kuma ka je tun kafin liman ma ya kenan duk wanda kaga har ya kai da ya hau sama hawa sama menene larura ce kenan inda larura babu laifi sallah ta yi amma an ba larura ka zo da wuri ya kamata ka samu ƙasa yafi wallahu alam Allah ya ba mu dace sai ce ma'al karahiyya ke mu bar shi yana sai ce alhukum na ƙarshe sai mu kawo hukunci na ƙarshe sai mu ci gaba da tafsiri alhukumur rabi hukunci na ƙarshe yana da muhimmanci aina yanzuru al-musalli waqta salah ina mai sallah ya kamata ya kalla lokacin da idansa kenan idansa ya kalla lokacin da yake sallah da yawan mutane suna sallah an sai ga ya kalli nan wani ma bai san me yake kalla ba ko ba haka ba wani ya kalli ƙasa wani ya kalli ƙafafuwansa to ina ne a shari'a ake so mutum ya kalla idan yana sallah mala ya ce zahaban malikiyata imam wato mazhaban malikiya sun tafi aka ila annal musalli yanzuru fi salatihi amam mai sallah idan yana sallah zai kalli gabansa a malikiyance kenan wa qala al-jumhur amma jumhurin malamai kenan ka dauka shafi'iyya da hanafiya da hanabila su ne jumhur mun gane ko inda malikiya ta ware ta ce kawai mutum in yana sallah ya kalli me gabansa san fuskanta daban fuskanta jikinka gaba ɗaya ne muka yi can zai fuskanci ne ka'aba ake magana amma nan idanka ake magana ina za ka kalla shine ake magana yustahabbu jumhur suka ce yustahabba an yakuna nadrihi ila mawdi'i sujudihi mustahabbi ne an so mai sallah ya kalli ganinsa wato idanuwansa inda yake gani ya kasance gurin da zai sa goshinsa ina ne mawdu'u sujudi mawdu'u sujudi daman sujada guri nawa yake sujada a sallah eh guri bakwai yake sujada a sallah ko ba haka bane mu irga tare da ku guri bakwai yake sujada a sallah to su jumhur sun ce maudu'u sujudi amma abin da zaka fara hararuwa sai ka ce inda goshinka da hancinka zai zai san zai zai tamfara ko ba haka ba amma a ka'idar sujada abu bakwai yake yin sujada tafuka hannaye mun gane ko bari mu fara da hanci da goshi hanci da goshi ɗaya ko biyu mu je za mu gane ɗaya ne ko biyu tafin hannu ɗaya ne ko biyu shi ma mu je biyu ko uku to ga guyoyi biyar ko to yau ga kuma waɗannan ɗan yatsu ka lankwasa su shida bakwai ko ba haka ba kenan wanne ne guda ɗaya kenan hanci da goshi ɗaya ko ɗaya biyu a uku hudu ko afuwan uku ko ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai kenan hanci da goshi kenan nan akwai abin da ya kamata ma mu tsaya mu ba wa mahimmanci kenan wanda yake sujada ya ɗage hancinsa da ya sujada ka sa goshinka haka ka ɗage hancinka akwai da yawa to baka yi sujada dole sai hancinka ya taɓa ƙasa kakkamance ubangijinka da ya halicce ka ne kake bautata ka kaskantar da babu wanda ake bawa fuska a ƙasƙantar mai da ita sewa sai Allah subhanahu wa ta'ala ko a musulunci mari da taba illa a fuska yana da hukunci mai girma saboda wannan abin matsayinsa babu wanda ake sarrafawa shi sewa sai ubangiji shi yasa mutumin da ya soki fuska ko ya ji mata ciwo ko ya mari za ku ga shari'a ana akwai wato mataki mai girma da ake dora masa gane duk abin da ya shafi fuska to shi yasa gaba ɗayanta da hancin da hanci ba alama kyau bane ba to ka sanya shi a ƙasa don girmama wanda ya baka shi shine Allah subhanahu wataala ko ba haka ba to kar ka yi sujjada ka sa goshi ka ɗage hancinka yanan kun ga tun da dai mun kirga kun ga hanci abu ɗaya ma aka sa shi shi da goshi yanan bai yiwa kai sujjada ka ɗage hancinka To, amma abin da ake nufi a nan inda hanci da goshi zai taɓa lalle idanuwanka su kai ne ga can ko da yaushe a cikin sallaka haka jumhurin malamai suka tafi a kai. Ba kai fa a ina ne gurin. Yawwa, hanci da goshi ke. Mala ya ce, a maudu'ar sujudi kenan, wa fil uquli amma a gurin zama jimhur suka ce idan ka zauna kana zaman tahiya kun gane ko ko jalasatul istira ko kuma zama tsakanin sujada da sujada kun gane ko ya ce wa fil uudi amma a halin zama ila hijrihi mutum zai kalli cinyoyinsa katattarun nan kun gane ko su zai kalla kenan zai kalli wannan gurin da yake karkada yatsa kun gane lokacin da kake tahiya haka sai ka kalli inda shi wannan cinyar taka da kake tare da wato ɗan yatsanka da kake karkada amma a halin da kake tsaye da ruku'i duka ana so ka kalli mai mawzu'u sujudi inda zaka sa goshinka da hancin wannan shine abin da jumhur suka tafi akai mala yace at-tarjihu was-sahihu ma dhahaba ilayhi al-jumhur abin da yafi inganci kuma shine abin da waɗannan malamai mafiya yawa suka tafi a kai lokacin da kake tsaye da tsurkuɗi da sauransu ka kalli wajen da za ka sa goshinka da hancinka kuma idan ka zauna ka kalli wato ka kalli ka tattara ka ko cinyanka fa innal musalli mala yace domin shi mai yin sallah idza nazara ila ila makal sujud idan yayi yayi kallo ya duba zuwa ga gurin da zai yi sujada la yakhruju an kaunihi mutawajjihan ila al-ka'ba baya fitar da shi kaga tambihi ne baya fitar shi da cewa shi yana fuskantar bangaren Ka'aba kenan wannan daban yake wannan idanuwan ka sanya inda goshin ka yake baya fitar da kai a ce ai baka baka fuskanci me ba bangaren da inda Ka'aba yake ba yace baya fitar da kai ne wa inna ma yustahabbu zalika hatta la yashtagil hatta la yashtagila fi salati bi ghairiha hakika an so mutum ya fuskanci ya kalli inda zai sa goshinsa a cikin sallah don kai ya shagaltu daga yin sallarsa zuwa ga wani abu na daban wal yakuna akhsha li qalbihi kuma dan ya kasance ya fi samu tsoron tsoron Allah subhanahu wata'ala ya samu wato zuciyarsa ta nutsu ya samu khushu'i da nutsuwa kun gane ko a cikin sallah wallahu a'lam Allah shine mafi sani dangane da duk abin da za mu faɗa. A cikin wannan wato ayoyi za mu fuskanci cewa wato i'tiradul yahudu an tahwilil qibla wato i'tirad bujirewar yahudawa dangane da fuskantar alƙibla ta manzo sallallahu alaihi wasallama da kyamatar haka saboda ya zo daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma a cikin littattafansu akwai magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam za a canza masa Ka'aba sun san da wannan amma sai suka bijire kun gane ko sannan kuma wannan yana nuna falala ta al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran al'ummomi gabaki da Allah yana iya wato sanya su su aikata wani abu kuma ya canza musu wannan duka falala ne sun samu falalar wancan sun samu falalar sabo da aka sanya musu Fala ya ce, tahwil al-qibla imtihanul iman linnas canza al-qibla ya zo ne dan ayi jarrabawa ga mu'minai a gane mu'minin kware a gane fasiki kun gane ko a gane mu'mini na gaske a gane fajiri munafiki domin idan doka ta zo daga gurin Allah wa yake fara karba mu'mini shi kuma kafiri da fasiki da munafiki sai su bijire adabur rasul sallallahu alaihi wasallama kana yamna'u min as-su'ali tahwili al-qibla ladabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane ga Allah subhanahu yana son abu amma ya ki tambaya Allah yana jin kunya Allah subhanahu wata'ala kun gane ko sai dinga nunawa tab da fuska yana kallo har Allah subhanahu wata'ala ya bashi kun gane ko wannan abin da mala ya gaba duk da cewa roƙon Allah kuma ibada ne amma wanda ya keɓanci manzo sallallahu alaihi wasallam alka'abatu sharifa yace ka'aba tana da daukaka kun gane ko qiblatu abil anbiya ita ce alqiblar baban annabawa waye baban annabawa annabi ibrahim alaihi salam ko ba haka ba tana da girma wa qad ajma Allahu biha qulubul ibad kuma haƙiƙa Allah ya hada zukatan bayinsa na kwarai da Ka'aba duk duniya in an tashi za a tafi haji ina ake zuwa can za a je a yi alkibla guda to wannan duka yana nuna wato darasin da muka karanta a cikin wa'annan ayu ahlul kitabi ya'lamuna anna tahwilul qibla haqqun walakinnahum aradu walakinahu aradu fitnatul mu'minin yahudu da nasara sun san cewa kallon alƙibla akwai shi gaskiya ne amma me yasa suka yarda da shi ba don komai ba don su fitini muminai su zamto su saba wa manzo sallallahu alaihi wasallama da muminai su yi fada da muminai su yi kusuma da muminai kawai amma sun san cewa gaskiya ne daga gurin Allah subhanahu wata'ala wato yake ba ra'ayi bane na manzo sallallahu alaihi wasallama daga gurinsa wannan kenan wannan shine takaitaccen abin da muka samu a cikin wannan darussa na wannan ayoyi ina fatan dai mun fa'ida Allah ya ba mu ikon aiki da su Allah subhanahu wa ta'ala ce allazina atainahumul kitab
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون
Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala ce, Allazina atainahumul kitaba, lalle waɗanda muka ba su littafi, kenan Yahudu da Nasara, ya'rifunahu sun san annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama, kama ya'rifuna abna'ahum kamar yadda suka san ‘ya'yayensu na cikinsu. Kun Gane ko? Allah ya ce wa inna fariqan minhum lalle wata jama'a daga cikin su ahlul kitab la yaktumuna al-haqqa suna wato ɓoye gaskiya wacce suka santa wahum ya'lamun alhalin suna sane da gangan sun san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda suka san wato ƴaƴansu akwai hadisi anan zamu karanto shi dangane da wannan aya kamar sababin nuzul ne daga Abdullahi bin Abbas Allah ya kara masa yadda قال يجي لما قدم لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينه lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo garin Madina qala Umar bin Khattab sai Umar dan Khattab yace li Abdullah bin Salam da wannan babban mutumin nan da ake ce ma Abdullah bin Salam domin ya kasance bai Yahude ne kuma ya musulunta kun gane ko ina jin na taba karanto mana kissa Abdullah bin Salam lokacin da Yahudawa suna ganin shi babban mutum ne, kun gane ko? Suna ji da shi, suna girmama shi, suna ganin ƙimarsa. Sai ya zo, Allah ya sa ya karɓi da'awa ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya musulunta. Sai yake gaya wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, amma fa Yahudawa masharanta ne. Yana so ya nuna ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wato shi da yake ya cikin Yahudawa ya tashi. ya san su sosai sai ke gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masharranta ne sosai sai ce abin da nake so dan ka gane sharrin su bari mi wani abu sai annabi ya ce ka kirawo su ka tambaye su dangane da ni wane ne kun gane ko sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo yahuda ya ce man minkum ibn salam au kama qala alaihi salatu wassalam wane ne ibn salam a gurin ku me matsayinsa sai suka ce ibnul karim ibnul karim kun gane ko ai babba ne dan manya ai mutumin kirki ne mutumin arziki ne ai mai karamci ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu to yaya za ku ce idan ya zo ya musulunta ya ce Allah ya kiyaye sai suka ce Allah ya tsoki ya ma zai musulunta ai ba zai tabbas musulunta suka kore suka ce ai Abdullahi bin Salam ma ba zai taɓa yin imani ba ya dawo ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kawai abdullahi bin salam sai ya fito ta baya tun da ya ɗan ɓuya annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayar su sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah in gane ko yace ya shaida wato babu abun bauta da gaskiya bisa ga cancanta sai Allah kuma yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabi manzo wanda Allah ya kaga menene ya musulunta to atake anan suka ce tsinan ne suka tsine mu suka ce tsinan ne dan tsinannu mutumin banza musharranci ne ba shi da albarka suka ta tsine mushi suka warware maganarsu kaga ya tabbatar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da hali yahuda ba su da adalci to shine kamar da wannan ruwaya ta nuna Abdullahi bin Salam yace da Annabi sallallahu alaihi yace wa da Umar ko mu ce Umar dan Khattab yace Abdullahi yace wa Abdullahi bin Salam yace kada anzalallahu ala nabiyyi hakika Allah ya saukar wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam alladhina atainahumul kitab lalle wa'anda muka baiwa littafi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san shi kamar yadda suka san ƴaƴansu yana so tunda Abdullahi bin Salam ya zauna cikin Yahudanci ko ba haka ba sai yake cewa to me zai ce dangane da wannan aya fa kaifa ya Abdullah me zaka ce ya kai Abdullahi kun gane ko ya ce me za ka ce dangane da wannan aya ya kai abdullahi sai ya ce masa hadhihi al-ma'rifa kenan dangane da wannan sani da Allah ce ya arifunahu kama ya arifuna abna wa qala abdullahi bin salam sai abdullahi dan bin salam yace ya umar ya kai umar laqad arabtuhu hina ra'aytu wallahi na san annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da na ganshi na gane shi domin me kun gane ko kama ra'aytu kenan hina ra'aytu kama a'rifu a'rifu ibni kamar yadda na san ɗana idza ra'aitahu ma'a sabiyya idan na ganshi tare da waɗansu yara ko na ganshi tare da wani yaro ya za ka ga ɗanka ko da yara sun kai dubu ka ga ɗanka ba za ka ware ɗanka ba to haka abdullahi bin salam ya ce wallahi tun da na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na gane shi da zan ga ɗana yadda na zan gane ɗana cikin dubban yara kun gane ko kenan abin tabbas ne a cikin littattafansu an nuna sifofi na manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce wa ana ashhadu wa ana ashaddu ma'rifatu bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam minni dibi kai ni na fi gane manzo sallallahu alaihi wasallam fiye da ɗana ma da na haifa kun gane ko فقال عمر سي عمر الشيخ كيف تايا كيف ذلك يا يا هكا قال إنه رسول الله حق من الله lalle shi manzo ne daga gurin Allah kun gane ko manzo ne na Allah kuma wanda yake na gaske gaskiya kuma daga gurin Allah kun gane ko me yasa ya faɗa haka domin littattafan su kafin ya dawo ya musulunta akwai sifa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya sifanta shi وقد نعته الله في كتابه حقيقة الله يسفن تاشي أتكل للتعب ولا أدري ما تصنع النساء فقال له عمر وفقك الله يا ابن السلام sai sayyidina Umar ya ce Allah ya datar da kai ya bin sa almuhim wannan issa Imam Ibn Kathir ya kawo ta a cikin littafinsa sannan nan ma cikin asbabun nuzul an kawo ta amma dai kissa ce wacce take mawdu'a bata inganta ba amma dai ayar tana nuna cewa Allah subhanahu wataala ya ce Yahudu da Sara da sauran waɗanda suke ahlul kitab sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda suka san ayayensu kenan wannan baya kore abin da yake cikin ayar ko da hadisin ruwayar bata inganta ba domin a cikin sanadin akwai matsala amma dai me ita aya ta tabbatar kuma mu ma mun tabbatar cewa yahudu da nasara da duk waɗanda aka baiwa littafi saboda an siffanta manzo sallallahu alaihi wasallama kamar yadda wata aya take cewa muhammadur rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna min fadlillah wa ridwanahu ko simahum fi wujuhihim min asr as-sujud Allah ya ce zalika matluhum fit tawra wa matluhum fil injila kaga sahabban manzon Allah ma an sifa su tana na cikin injila da at-taura to ga yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya ce allazina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna kaga da wannan ayoyin ma sun ishe mu ko ba haka ba duk da shi ma hadisin cikin sanadin sa ne aka samu matsala in gane ko ba cikin matanin hadisin ba abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk akwai tambaya ko to akwai tambaya guda da aka yi